أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم على الأقدام العظيم السلام عليكم من داخل كرتمنا دوسين مايكي صلى الله عليه وسلم muna magana kan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne littafin albarka tarikul hawadis wal ahwal annabawiyya na sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani al-Makki rahimahullahu ta'ala muna cikin maganar hijira ko mun ce bayan wannan taro da aka yi na zama na shi da uku ne wannan zaman ko masha Allah wato bayan mun faɗi cewa taron da aka yi a darun nadwa bayan ya tabbata kan za a yi aka je aka taru har da yan kallo suna yi a nasarar ya fita manzan sallar suna kwanda Allah ya fi sarkacin fitowa sai jibril ya zo alaihi salam ya ce masu to Allah ya bada umarni ka fita ka je ka ya maka umarni hijira dai shine babban sako na biyu kuma in za ka fita yadda tsarin yake shine aliyu zai kwanta kan shimfiɗanka ya zama ya sadaukar da ransa wai tsadan Allah fa zai ba annabi kariya amma wannan dar wayo Allah na dare ne mai tsada a wurin Allah ana buƙatan kare zama wani bai batu da ba da rai ko ba za a kashe ba ko ba za a kashe ba a samu wani da ya ba da ransa ya fuskanci ta kubban ƙurayshawa masu niyyar kashe annabi a wannan dare ko da ba za su yi nasara ba shi kuma ya rabauta da wannan ɗaukaka ya zama shi ne ya yi fida'in manzon Allah da rasa da muke ta kuka muna fidaka a biyo omi ya rasulallah fidaka a biyo omi ya rasulallah muna fashewa da kuka to mu zamanin rerawa aka kawo su zamanin aikatawa aka kai su tun da Allah ya san muna da rauni sai kawo zaman da mun rera mu fushi da kuka Allah shaida ne har zuciya muke amma da ke ya gara wani musulmi ba zamanin rerawa muna jin daɗi muna kuka su kuma zamanin da ba rerawa suke ba da gaske ne garan ya bada radiyallahu ta'ala ci sai na biya kwanta aka wannan shimfiɗa ana gane wannan ya kuma kwanta ya ce ba abin da ya sami kai lamunci ya so Allah ni da na samu a kashe ni kai sai da samu Allah wallahi na gode kana da Allah sai godiya da ya bi na sallallahu alaihi wasallam masu kisan fa ga su a waje shi kuma wanda aka ce kun da kashi fitin yana kwanci ko masu kisan da takubban suke wajen na suna jira amma Allah ya kame idanunsu ya fito da hannu ya ɗibi ƙasa hannunsa yana zuba musu a kawuna kafin ya watsa musu wa mara mai ta izra mai ta badar duk wanda aka watsa a kan su aka watsa a filin badar ba suna wurin duka suna wurin da aka yi wa mara mai ta izra mai ta ai an gama wa mara mai ta izra mai ta tun ana wurin don duk wanda aka zuba a badar na ba wanda ba zama gawa a badar ba walakin Allah harama ashe Allah ma ya dade da yin jifan kenan tun a daren hijira Allah ya jefe su ba filin badar ba eh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad so yan kallo na kallo su kuma su Allah bai rufe musu ido ba sun ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun ga fitowa sun ga lokacin da ke zuba kasa amma ba su iya cewa komai ba sai da ya wuce suka ce wai kuma ya wuce suka ce muna jiran Muhammad ya fito haka ta ya riga ya fitar ya zuba mu kasa ya suka shafa kansu suka ji kasa suka ruga suka rutuwa suka ci gida suka kwaye kan gado suka gani kyauta shi ma ba shi bane addini suka bar shi shi ba alisa ta baya gama ibadunsa sai ya tafi gida abubakar ya wuce eh ya wuce gida abubakar da ya je lokacin sai da aisha ta ce ya je mana lokacin da bai saba zuwa ba da ya zo sai ya ce ina da wani muhimmin magana za mu yi na sirri ba kuwa girke ba kuwa daga iyalai na sai iyalinka Aisha ma'ana daga matarsa da yayin shi sai sai da Aisha iyalin Annabi sallallahu sai ji inna Allah azina lana bil hijra Allah ya mana izini mu fitar mu hijira zuwa Madina Abubakar ya fushi da kuka ki asuba ya Rasulullah asuba sai da gani wallahi da man gara kuma guda biyu na tanaje su saboda irin wannan rana kaga shi yasa Allah ke goranta munafukai walau aradul huruja la addu lahu udda da sun so fita tanaji ake tun da wuri zan motar ka ta cika da mai kai service din inji ba sai an zo tafiya ka ce wallahi tallahi kudin mai shagalan na amanu na ana gane wannan da sun so fita da sun yi tanaji fita amma shi ma Allah bai so su je shine walakin kare Allahun bi asan fa san fadan wakila ugudu ashe ashe lisanul qudrati ne tace musu ugudu mu alƙaidai ba su da zaɓi sai zama Allah kuma ya ubangiji ka zo kai da kanka kana ce mutane uku du za a je jihadi sai ce to lau kara fi kun ma za duk illa ka bana yasa nace su zauna da sun fita magani banda barna banda bata tsakanin ku da kawo barna tsakanin ku wa nasu wal audu khilalakum yabguna kun fito kuma wa fi kun sama'una lam atima kuma su kasa kunne suna jin shi wallahi alimun bihim ce a wasu zahir mawdi al mudmar ne wallahi alimun bihim sai ce wallahi alimun bizzalimin to shi kenan ya ce ya rasu lallai dama na tafi wannan akwa guda biyu da irin wannan rana ga suka zabi da annabi ya ce a'a sai dai siya wai rihlatul hijira tsadatta tsadar wannan tafiya wadda ce rihlatul umri ne ana ji tafiya ce ta rayuwa ta dindin har mutuwa wai tsadarta ta wuce annabi ba zai ba karɓi kyauta a gawa ba shi kansa na cewa ke wallahi sai dai siya saboda ladan hijira lada ne mai tsada da rai ake fansar ladan hijira usmanu ba yadda ba da shi za a kashe shi ba ka tashi ka koma makka man ai a makka ba za su iya kashe ka ba yace manzo sallallahu alaihi ce a makka na ja ce duniya ba ta shi ba sai an kashe wani mutum a makka cikin quraysha wanda rabin zunubin al'umma na akan sa yake ba zan zama wannan mutumin ba to ka koma madina a so ni ka koma wajen ma'auya a sham yake ina wallahi ba zan bar la atruku dara hijrati wa mujawarati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba zan bar gidan hijira na in warware hijira na ba in bar inda annabi yake kwance kuma wajen ma'auya ba wallahi mutuka yana da rai aka ce idan ya sayaktaluna za su za su assassinate ɗinka yace shikenan hasbi Allah wa ni'mal wakil to da rai ake fasan hijira ba annabi ya fi karfi a fance shi da rai ba anan hijira ke yi umarni a ce ne biyo shi hijira ma an ce da rai za a siya da rai sabbin ke san hijira ya wuce wuce a fance shi da rai ba abin da a fance annabi ne ba sama da ran ne sai aka faɗi rai sai ya ce abu ka sai da ya siya ka ce asu da ni da kayan ai duk kayan ka ne aka yi ta jadi ya karba ka fita ka fita wannan shi ne ke gaya mana ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam amma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabu wa umma bi makkata yau mu ci sahabbansa in ka lura bi makkata ismun ne gairin munsarif ismun ladhi la yansarif ne makkata bi banni makkata min badi an asarakum alaihi haka ne karatu da zai zama banni makkati ne da yana karɓar tasrifi ko amma da yake ismun ladhi la yansarif ne zai zama bi banni makkata kamar asma'a a ce an asma'a binti yazid ana ganewa ba ta asma'i ba misali irin wannan sunaye anyway ah min amzu bil khuruj ila al madina fita zuwa madina wal hijrat ilaiha da hijira zuwa ga madina wal ruhu bi ikhwanihim su je sadu da ƴan uwansu musulmai min al ansari daga cikin lansaru ausu da kazraj kenan yace musu ne da yawan warce su ce inna Allah azza wa jalla ja'al lakum ikhwanan wa daran ta'manuna biha Allah madaukakin sarki ya sanya muku ɗan uwa da gida wallazi na tabawo uddara wal imana min qablihim yuhibbu man hajara ilai ana gane to ikhwanan wa daran da gida darul hijra kenan darul iman inda za ku amince ku bauta Allah cikin nutsuwa fa kharaju sai suka fita arsalan ɗaiɗaiku ana jigo wa kama rasulullah sallallahu bi makkata annabi ya tsaya a makka yantaziru al-izn min Allah fil khuruj ya zauna a makka yana jiran shi na sahi izinin na musamman ka'idan annabi ba namu kadai ba dukkan annabawa annabi bai hijira sai ya jira umarni biya istihadi na kafirai ko izaya ba zai sa annabi ya tattara har sai fita ba sai an masa izini zaka je na gana annabi Ibrahim fa amana lahu lut fa qala inni muhajirun ila rabbi وقال إني المهاجر إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين إذن يا كمان ونجنا ولوطا إلى إيه؟ إلى الأرض التي باركنا فيها قصر شام كنا للعالمين هكذا تو شيسا النبي زنون على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام da ya fita hijiran kafin izini saboda kafiran sun bata masa da yayi wa'azi yayi wa'azi sun ki karba sun ƙi karba sun ƙi karba shi kuma Allah ya mas- ya gaya masa ya masa wahayi kamar yadda sauran annaba cewa in ba su karɓa ba azaba zai biyo baya to jin haushin ba su karɓa ba shine wa zannun izzaba mughadiban cikin fishi ana ji ba zanna Allah na gira alai Allah na gira alai ba ana zato wai Allah bai da iko a kansa bane a fahimci wannan karatun ba haka yake ne ba eh ba irin a yasu bin insan Allah ya gira alai ahad bane ba irin a irin inna rabbaka yabsutu rizqal man yasha wa yaqdir ne ya ɗauka wato ba za mu danƙe shi ba mu riƙe shi mu tsare shi mu hana shi wucewa ganin cewa ba shi ke da laifi ba ai mumini ma ba ya tsatan Allah bai da iko a kansa barantana annabi mursali eh ba mumin da zai zama zanna Allah ya jira alai alai ahad kafiri da zai zama aya su Allah ya jira alai ahad ko to shine fa na da fi zulumati sai kira a dun cikin kifi Allah ila illa ta subhanak wa inna yunus la minal mursalin iz abaqa ila fulkil mashhun fa sahaba ka minal mudhadina ka gane mudhadina ma ya fasara maka yaqdir alai din ka gane falta kamar hutu wa mulin wala anna ka min musabil ladhi sabbi bani wala an tudaraka nimatun rabbika ladhi bil arahi wa sayfa ma bil arahi wa sayfa tabaraku bi alamin salihin ka gane to wannan shi ne abin da ya faru to she ya jira nasa idinin na musamman sallallahu alaihi wasallama min makka ta wali jarta ila madina fita daga makka da hijira zuwa madina wa hajara umar ibn al-khattab wa talha wa hamza wa zaid ibn harisa wa abdurrahman ibn auf wa zubair ibn al-awam wa abu huzaifa wa usman ibn affan wa akharuna radiyallahu anhum ajma'in umar ibn al-khattab da talha ibn ubaidillah da hamza ibn abdul muttalib da zaid ibn harisa baban usama kenan ana ji ko daban da zaidun sabit shi wancan al'ansari ne wanda ya rubuta mana qur'ani wannan kuma muhajiri ne mun san wa zaidun harisa ta ko abdurrahman aufi wanda yake al-hazari a sorry az-zuri sorry az-zuri shi ma na cikin dangin mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa zuwairul awam wanda ibnu ammati rasulillah ne mahaifiyar safiyatu bint abdul muttalib goggon manzo Allah ce sallallahu alaihi shi wadan banu asadi ne sai abu huzaifa ibn utba tabn rabi'a tabn abd shams ibn abd manaf al abushani jika abd shams usman ibn affan shi kuma al amawi ko wa akaruna shi danya abu huzaifa ne danya su daya kasance su duka abshamawa jika abd shams ne wa akaruna radiyallahu anhu da waɗansu daban sauran cikin musulmai Allah ya kara musu yadda ajmai na gaba da wata ta ba atil hijira hijira ta bibiyi juna mana kai ta kaura na koma madina eh wala ta takallaf ma'a rasulillah kaga nan ba an rasulillah ba ma kana li ahli madinati wa man awla min wa man awla min an yatakallafu an rasulillah wannan ba at takallufu an rasulillah ba at takalluf ne ma'a rasulillah wala ta takallaf مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة غير من حبس وفتنا ba wanda ya rage ya tsaya a baya tare da manzon sallallahu alaihi wasallam sai wanda aka tsare aka na shi tafiya aka yi ta fitinan sa ana masa azaba misali irin su bilal lokacin ko da yake shi ma lokacin ya samu yanci ana ji kamar da suka dan rage suna karkashin waɗansu waɗanda ake da ikon cin zalin su aka tare su ana ta fitinan su sai wa sai illa Ali ibn Abi Talib wa Ababakar ibn Abi Quhafata radiyallahu anhu ma mutum biyu ne suka rage sunni da Ali ibn Abi Talib da Abu Abubakar Ali na tare da sa kin sa Abubakar kwana su gida mun faɗi yadda aka ji gida Abubakar daga aka fita da shi ko to bayan duk musulmi sun mu gida Ali kuma ya jira sai da ga mai da amanonin mutane sannan sai ta so ya zo da radiyallahu ta'ala anhu arda فلما رأت قريش اجتمعوا ومعهم إبليس في سورة الشيخ النجي من كانت وانكو da Quraysha suka ga jama'a na sallah alaihi suna tafiya tun ma annabi bai fita sallah sai suka taru tare da Iblis ya zo cikin suran wani dattijo dan Najd a Darun Nadwa waye gina Darun Nadwa tarihi Kusai Ibn Hakim ibn Murat ibn Kabir ibn Duwai kakan manzo sallallahu alaihi wasallam bayan ya kwato Makka anu Banu Kuza ko Bujurhuma ya kwato makullin Ka'aba a nushi to sai ya gina darun na zama kamar chamber council council ne na chamber ne na council meeting kamar ɗakin taro na dattaban na manyan gari inda zauna su yi shawarwari su yanke muhimman lamura kamar ka ce misali house of assembly misali eh yawwa can ba ne na council meeting na manyan dattawan maka duk members na council wanda ke dattijo na maka babba mai faɗa a ji shugaban wata kabila tunda isa clan based society al'umma ce da ana duba waye shugaban kabilan su ne sub clan din su kamar waye shugaban quraish a kuma ce hashimawa banu isa ce wani waye shugaban amawiyawa a ce wani waye shugaban banu asadin wani waye shugaban banu magzumin wani to wayannan su za su jagoranci zama shugabanninsu da dattawa dai na kowace kabila ana gane yadda zama yake to that is how the society was formed so falamma ra'at quraish fi darin nadwa yatashawaruna fi ma yasnauna lokacin da shi kusai ya zo rasuwa na ga muku ba da ya zo rasuwa akwai abdullahi shine babban dashi aihuwa eh sannan kuma akwai abdumanaf haka ne akwai ina da kusan guda biyu kamar su hudu ne to ba wanda ke abdumanafin kwarjini saboda shi ne kakan manzo Allah ga da abdu dare ba ma haka ko Allah bai bashi kwarjini ba saboda ma ta sha ma ma ma ta sha ma ta eh eh la ta sha la ta sha لا تتشعب شعبة إلا كنت في خيرهما لا لا تتشعب شعبة لا تتشعب شعبتان لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما وما مسني شيء من أمر الجاهلية باتبع أي رصة ديبا شو الإيمان بدون وسبون شعبكم لا تتشعب شعبتان باتبع أي رصة ديبا سينا زمان تكون دي في زمان الهيلي تسيتو سي عبد الداري ca ga shi ne babba ma bai da kuɗi sai ce ɗana na lura kai ne babba ga ka abin tausayi amma duk baka da haiba baka da kuɗi ba in Allah su yadda zan baka abin da kowa darajar da dole sai kannan ka sun fika ga kullun darun nadwa ba wanda zai shiga ɗakin taro na dattawan gudan sha sai ka buɗe daga yau ba wanda zai shiga ɗakin gaba sai ka buɗe masa daga yau ba mai shan ruwa a garin nan ko cin abinci sai a gidanka alhazai sun taru sai da bawan Allah din ya rasu sauran yamma suka ce ta kama ba sai an kama kama kasa nan ba zai yi ba dole a rasa ba ta lokacin banu abdumanafin suka karbi wani aka rasa ba aka bar banu abdudarin da makullin ka ba to anyway ke shawaru da fi ma suna wanda suka taru suna shawara me za su yi ne fi amrihi alaihi salatu wasallam cikin lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hina kafu yayin suka ji tsoron an ji kuma mahul arab laraba su tashi tare da shi wayan suruna su taimake shi wato su goyi bayansa ba da zuhuri amri bayan bayyanar lamarin sa na aika na risala fa ajma'u ala qatli suka yanke shawaran kashe shi ina mun karanta wannan in detail sa baya ko wa ziyan kurbika ladina ka wallu isbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka fa atahu jibrilu fa qala jibrilu yazo masa yace la tafita hadhihi laylat ala firashika wannan daren karka kwana kan shimfiɗin ka fa amara aliyu radiyallahu anhu fa nama makanan yau murci aliyu wato ya kwanta kan shimfiɗin nasa ya bacci a maimakon shi sai wata gaba bi burdil akhdar sai ya lulluɓa da mayafin manzo Allah koren mayafi fa kana awwala bi ma'ana fa kana aliyun awwala da aka ce fa kana awwalu ba saboda ismu kana tana nan boye ta akai fakana awwala man ba'a nafsahu fi sabilillah anan kenan sai zama aliyu shine farkon wanda ya sai da ransa saboda Allah a wannan dare mai albarka daren hijira sun makaraja sallallahu alaihi wasallam alaihim sai ya fito wurin su masu neman su kashe fa sai ya fito wurin su wa kada ka sallahu absarum Allah ya riga ya kama idanun sa ba sa ganin shi falam yarahu minhum ahad ba wanda ya gan shi a cikin su wa nasara rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi zuba kan kawunan su kullihim ala rusul kullin turaban ya zuba kasa kan kawunan su kana fi yadi kasan na hannu yana biya wajalna bin bayni adin saddam wa min kafin saddam fa ashina fa la yusruna wajal rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila abi bakr fa qala lahu manzo sallallahu alaihi wasallam Abubakar ya ce masa inna Allah qad azina li fil khuruj wal hijra Allah ya mun izinin fita da hijira fa qala Abubakar as-suba ya rasulullah as-suba ya rasulullah Allah da kina ta fita da ni ta fita da ni ya rasulullah wa baka Abubakar radiyallahu anhu Abubakar ya kukan farin ciki min al-farai farin ciki wa qaddama Abubakar rahilatin Abubakar ya gabatar da raƙumai guda biyu kana kana adda ma da hazar safar daman ya riga ya tanaje su wannan tafiya واستاجر عبد الله بن أريكت ليدلهما على الطريق أنا يجن da Abdullahi dan Uraiki mana haya ya dauke shi akan shi ne zai zama musu zai nuna musu hanya da yake shi khirriti ne mana khirrit mutumin da ya san hanya ta hanyar taurari yana gane hanya ne tafiyar bayan ta sai da daddare akwai tauraron da za a gani shi za a bi zai kai da yake kasar duk sahara ce ba ka ce in ka je daidai wajen shagon plaza kaza ka yi dama ka yi hagu ana gane a'a da gabar da yamma duk sahara ne inda ka juya ka gani iri ɗaya ne a daji to in ana so a yi tafiyar sai an ɗauki hanyar kirriti shi kuma kirritin ya san hanya shi kuma taurari yake bi jam'in su kararit mufradin sa kirrit alawaz fa'il eh ana ganewa kuma a ce sikir mutum mai yawan ma'aiki wanda ke cikin mai koyaushe sikir to a yadullah mu Allah dari wa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza san sai fitowa abubakar da abubakar min makkata daga makka mustafiye ne wato aboye ba san fitan su ba walam ya alam bi khurujihi sallallahu alaihi wasallam illa aliyun wa alu abi bakr ba wanda ya san fitarsa daga ali ibn abi talib sai iyalan abubakar radiyallahu ta'ala anhu fa amara wa amara wa amara abubakar ibnahu abubakar ya umarci ɗansa Abdullahi da Abi Bakar Abdullahi da Abubakar an yi tasamma lahu ma ma ya kulu nasu fi ma bi makkata ya umarci ɗansa Abdullahi da Abubakar ya rika jiji ya kasa in ake tasamma a ya tasamma u tasammu'an tafa'ala kenan ya tafa'alu tafa'ulan tahaqqaqa ya tahaqqaqu tahaqquqan tahajjada wa min al-layli fa tahajjad bi nabil ya tahajjadu tahajjudan mu yi sallar tahajjudi kowa kuke zai wani tahajjudi ba da tafa'ul kenan shine ne tasammu in yake tasamma tafa'ala kenan wato ya kasa kunne juru ya zama jawab ba sai yana sauraron su ba amma samiya to dama an kwale ihu ne ji daga nesa ko da ma ya yi niyan ji ko bai niya ba amma tasamma akwai garab na son sauraron jama'a din dama akwai manufa kuma kasa kunne sosai ya shiru su goma su ma san yana jin su ba ana gana ko ya yi kamar ya gaba da bai nuna kamar jinsu yake ba bayan jinsu yake ta shi ne ta samma an yi ta samma lahu ma ma ya kulu ya saurara musu mai mutane ke cewa a makka dangane da su a gari abubakar ya umarci ɗansa abdullahi ya riga yawo ka sa akwai abdurrahman shi ne lokacin bai musulunta ba da shi aka yakin bazar yana bangaren kafira amma daga baya musulunta a yi mun ji karatunsa a nan ko yawwa ولو كانوا أباهم أو أبناءهم ينجي أو إخوانهم أو عشيرتهم سورة الحديد سورة المجادلة لا تجرك أمم بالله واليوم الآخر to ma ya kulun nasu fihi ma mai mutane ke faɗi a kansu in ya dawo sai ya gaya musu wa amara amir ibn fuhairata maulahu an yara ganamahu naharan ya umarci amir dan fuhaira wanda ke bara ne na abubakar bawansa ne yantar da shi cikin musulman da ake azabtarwa ana ji ya rika musu kiwon dabbobin ya rika kiwon dabbobi abubakar inda rana da yamma kuma wairiwa alaihi ma lailan da in dare yayi kuma ya kawo musu su sai su sha tsatsunonin su sha wa kanat asma'u bintu abi bakr tatihi ma bi tsani asma'u yar abubakar ita ke zuwa musu da abinci da dare wanta haya ila gari saurin shi yasa kyauta zatin ne tsakai saboda manan ne tsawak ana gane majanyin da mata ke daurawa nan kan ciki shi ne ne tsawak in taɓaƙa ta ɗaura mu ya muntabika ana gana yawa nizak to shi wajen shi ta ɗauka ta yaga shi gida biyu ɗaya ta ɗaure kayan abincin ɗaya ta ɗaure kayan abin sha sai ake kyauta asma'u zatun da tsakai manzo Allah sallallahu alaihi wajen ba mutane civilization na yan adam yake farkon macin da ta ɗaura majanyi akan cikinta ita ce Hajar Ummu Ismail fitowanta daga Sham da da mai gidanta Annabi Ibrahim za su dawo Makka da suka fito na ita tsaro majanyi ta sanya shi yana jan ƙasa yana share asar na ƙafafunsu saboda fargaban kada ko asara ta biyo sawu ta biyo su saboda ita san me yake shi ita mace ce kuma ta san irin barazan ta fuskanta ana gane wannan ya faɗa cikin hadisi kitabu a hadisi lambiya bukhari ya kawo shi a cikin sayul bukhari cikin kitabu a hadisi lambiya hadisi abdullahi da abbas allah ya kara masa yarda ana jigo to tatima bi tsaimi wanta haya ila gari saurin to suka karasa zuwa ga garu saurin za mu tsaya nan wannan kogo mai albarka garu saurin mun zo za mu ɗaura insha Allah zannul hamama wa zannul an kabuta ala khairin bariyati lan tansuja lan tugo sidqu fil gari was siddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma fil gari min ilmi wa kayatul lahi agat al mudaafatin min ad-durui wa an alim min al-utumi idana akwai tambaya zai ba da tambaya lokaci eh
bambancin clan da tribe.
clan da tribe clan kamar ashira shine clan tribe kuma kamar kabila kaga kabila ausau kalimatan ausau ma'anan min al-ashira ana ganewa clan kamar a kabilar quraishawa ba akwai banu asadin ba to clan ba za a ce mata kabila ba ba akwai banu abdumanafin ba akwai banu makzumin ba akwai banu sahabin ba to wannan su ne clans ƙuraisha kuma ƙabilar ƙuraishi duka misali ƙaba'ilul arab kuma duka sai ce ƙaba'il ba ce ƙabilar arab ba ana ganin yau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Ma'ulik wal khatim wa sawna sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah Wanda